الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya ta tabbata ga Allah tabaraka ta'ala madaukakin sarki mahalicin sammai da kasai da ya ba mu dama ya ba mu lokaci ya ƙara haɗa fuskokinmu a yau a wannan masallaci mai albarka masjidul ansar homo akko local government jihar gombe nigeria a yau biyu ga watan ramadan shekara ta 1446 hijiriya wanda ya dace da biyu ga watan uku shekara ta 2025 miladiya inshallah yau shine darasinmu na farko ga iyaye mata a wannan gari mai albarka kamar yadda muka ɗauki shekaru masu tsawo muna yin wannan karatu na iyaye mata to bana ma ga shi Allah ya kawo muna yi wa Allah godiya da yasa muna da nisa nisan kwana kuma muna yi masa godiya ta baraka ta'ala da ya girmama mu ya ba mu lafiya ya ba mu dama ina addu'a kafin na fara da yan uwanmu iyayenmu mata da suka mutu wanda bara muna tare da su iyayenmu mata da Allah ya musu rasuwa wanda bara muna tare da su bana kuma suna kabari Allah ya fi musu Allah ya ji kansu rahama ba sai na kira gwaggwance addawance matar wane yarinya wance kaza kaza ba na san an yi mace mace da yawa akwai ɗalibanmu da da su muka karatu bana bara bana gashi yau ba sa nan babu su akwai iyayenmu maza da suka mutu a wannan gari an yi mace-mace a wannan gari an mutu da yawa a wannan shekara to sai dai Allah ya fi musu Allah ya sa sun huta mu ma idan lokacinmu ya zo ya Allah ka sa mu tafi a sa'a kuma ka raba mu da fitintinin duniya ka ba mu alkhairin wannan duniya ka raba mu da sharrin da ke cikinta yau darasinmu na farko za mu yi ne akan wajibcin kulawa da hakkin iyayenmu a kanmu saboda ku ai mata ku ne iyayen to za mu yi magana ne akan hakkin iyaye musamman mata akan 'ya'yansu ko hakkin iyaye gaba ɗaya a kan ‘ya'yansu yanzu ke uwa ce kin haifa ɗaya biyu uku hudu biyar da yawa in ma ba ki haifa ba gobe za ki haifa to yana da kyau ku san me ya kamata ku koya wa ‘ya'yanku na kulawa da shi na haƙoƙinku da Allah madaukin sarki ya wajabta muku a kan ‘ya'yanku su kula da shi. Biyayya ga iyaye, da'a wa iyaye wani abu ne wanda yake yana da muhimmanci kwarai da gaske, saboda yana da alaƙa da dukkan ɗan adam namiji ko mace. Idan an ce abi iyaye, to magana ta shafi namiji in an ce abi iyaye maganar ta shafi mace in an ce abi iyaye maganar ta shafi manya ta shafi ƙanana saboda an samu hadisai masu yawa da suke nuna mana cewa biyayya ga iyaye yana da tasiri idan mutum ya bi iyayensa yana da tasiri shi ma nasa 'ya'yan da zai haifa su bi shi idan baki gane me nake nufi ba idan ke a yau baki bi mahaifiyarki da ta haife ki ba ke to karfa ki taba tsammanin 'ya'yan da zaki haifa za su bi ki musamman ina magana akan yara 'yan mata da suke gabana 'yan zamani da ƙananan yara masu tasowa mazansu da matansu wanda yau saba wa iyaye a wurin 'ya'yan wannan zamani ba ma wai wani abu ne ba ba kawai yawanci iyaye suna kukan cewa kawai 'ya'yansu ba sa binsu ki ga yarinya karama budurwa yar shekara sha biyar sha shida tana nuna wa uwarta yatsa ki ga yaro karami da bai kai ya kawo ba yana daka wa iyayensa tsawa an wayi gari yau iyaye tsoron 'ya'yansu suke yi tsoro yadda mace suke tsoron kare yadda ɗan adam yake tsoron zaki da giwa wallahi akwai 'ya'yan da ba a iya taba su ka haifi ɗa saboda bala'in zamani da fitinar zamani ya ɗaga yatsa ya nuna ka yana gaya maka bakar magana kai ka haifi ɗan amma yana gaya maka magana ka haifi ɗa baka isa ka buɗe baki ka ce ya bari ya bari ba ka haifi ɗa baka isa ka hana shi ya hannu ba baka ce baka isa ka ce yayi yayi ba ka haifi ɗa yana cikin yalwa da wadata amma ba zai taimake ka ba wata mata ta ce malam ɗana Allah ya masa duk abin da zai masa na dukiya amma ni gani nan ya banne cikin talauci da baƙin ciki da bashi ta ce wallahi malam ba zan ɓoye maka ba tsoronsa nake ji in buɗe baki in ce ya saya min kaza ko ya yi wa ƙannensa kaza ko ya yi wa kaza ta ce wallahi tsoro nake ji malam gabana yana faɗuwa nake buga masa waya in masa magana matan nan tana cikin ku wallahi tana cikin ku kuma yana cikin 'ya'yan garinku to irin wannan haihuwa mai amfaninta ki duba yadda ke wahalar naƙuda da ɗaukan ciki wannan ɗa idan ba a same shi ba auren ma har tangal-tangale ke wance kan yau kaza ko yau ɗin nan da asuba ina buɗe waya sai da wani da shi da matarsa suka turo min don Allah a taimaka musu da maganin samun haihuwa. na ce to an yi aure shekara ɗaya shiru shekara biyu shiru shekara uku shiru kenan ana neman 'ya'yan amma ba a sani ba ma in an haifi 'ya'yan me za su me za su gadar wallahi muna cikin matsala ko muna cikin damuwa ba karama ba haka ina kira gare ku da babban baki da wasali ba haihuwa ba da na haifa me nai ba haifuwa ba da na haifa wace tarbiyya ne wa ‘ya'yana da haka akwai hadisai da yawa da suke nuna in kin bi iyayenki to ke ma naki ‘ya'yan za su bi ki in ka bi naka iyayen kai ma naka za su bi ka kuma biyayya ga iyaye mimma a karratul fitratu sawiyya tunani da tsari ga hankali na ɗan adam wanda yake na daidai ya tabbatar da bin iyaye abu ne mai kyau wattafaqat alaihi ash-shara'i'u samawiyya shari'o'i na sama duka duk shari'ar sama duk doka da ta zo daga sama da bambancin shari'o'i da shekaru da lokaci da bambancin annabawa da zamani duka babu wani addini da ya zo ya goyi bayan saba wa iyaye ko cin mutuncin iyaye ko wulakanta iyaye ko barin iyaye a cikin matsi wa huwa khuluqul anbiya'i biyayya ga iyaye ɗabi'u ne na annabawa wa da'abu salihina kamar yadda kuma shine hali na salihan bayi na kwarai bin iyayen nan tsohuwar kiɗin nan baban kiɗin nan yi musu da'a dalilin ne ala sidqil iman akan gaskiyar imaninki gaskiyar imaninka da karamun nafsi da husnul wafa'i nan ake gane mutum mai karamci nan ake gane mai cika alkawari dan arziki dan albarka dan alheri mai bin iyayensa biyayya ga iyaye ya ku iyaye na mata kun ji cewa ake iyaye mata ku ake wa gata ku aka ce a biku yana cikin kyawawan abubuwa da ake ce da su min mahasini a shari'ati al-islamiyya kyawawan abubuwa da shari'ar musulunci ta zo da shi kuma wannan yana nuna cewa mutum ya yadda shi bawan Allah ne kuma ya yadda ana iya bashi doka ya bi shari'ar musulunci ta kula da hakkin kowa bata tauye hakkin kowa ba don haka su ma iyaye an ce a ba su hakkinsu biyayya ga iyaye shari'a musulunci ta sanya shi yana cikin mafi girman abubuwa da suke ƙara wa mutum kusanci zuwa ga Allah saɓawa iyaye cin mutuncin iyaye wulaƙanta iyaye tozarta iyaye fusata iyaye bakanta wa iyaye wannan ukubarsa azabarsa hukuncinsa yana cikin mafi munin hukunci da shari'a ta yi bayani da ɗan adam zai gamu da shi bayan ya mutu a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا الله تبارك وتعالى ya wajabta ya hukunta hukunci na dole kar a bauta kowa sai shi kin ji doka ta ɗaya wannan maganar ana koran shirka kenan ana koran bauta wani ba Allah ba ana koran hada Allah da wani wajen bauta baiwa Allah kake zama mushirka kake zama mai bin boka kakki zama matsafiya kakki zama yar bunne-bunne yar rataye-rataye yar makale-makale wanda yau mata da yawa ba su yadda su rayu ba sai da bunne-bunne neman sa'a a wajen malami zan je ni ina neman kaza kishiya ba za a zauna da ita mayo sai ka kama kafa da malamai sai an yi kaza an yi kaza a'a kama kafa da Allah shi fi muke alheri ba bautar rana ba bautar wuta ba bautar inuwa ba bautar kaza la tasjudu lishamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun kar ku yi sujada wa rana dan rana bata isa bauta mata ba duk da babbar halitta ce a cikin halittun Allah kar ku yi sujada wa wata dubi girman wata Allah ya hana a bauta mashi ku yi sujada wa Allah da ya halicci waɗannan abubuwa gaba ɗaya wannan shine tauhidi to abu na biyu da Allah ya faɗa cikin ayar wa bil walidaini ihsana to ku kyautata wa iyayenku shi yasa aka ce birrul walidain qarinu tauhid bin iyaye dan uwan tauhidi ne wallahi ina wannan karatu ina cikin damuwa ƙwarai kullum na karanta waɗannan ayoyi sai na ce ina ma iyayena suna raye yanzu wallahi ina ga wallahi na'am lokacin da nake raye da su na san ayoyin amma wataƙila burin in taimaka musu da daman na taimaka musu yanzu ya fi Allah musu rahama kullum ina karanta wa mutane ayoyin bin iyaye sai na ce gagara basa amma muna mu iyayen babu wallahi ina gaya miki wannan hajiya kima za ki zo ki shiga wannan yanayi ki nemi ma uwar da zaki iya taimaka mata ma ki samu aljanna ta hanyar ta babu ita ta tafi ki nemi uban da mahaifin naki da shi ne zaki masa biyayya ta dalilinsa baya nan ma wanda kofar bin iyaye kofa ce ta samun rahama kuma matsalar shi ne yawancin iyaye su suke riga mu tafiya yawanci kana tare da uwar sai ka ji ta mutu da ke nake kina ta tsiya wa uwarki wa mahaifiyarki ran da aka binne ta zaki zo ki kuka mijinki ya ci mutuncinki ya wulakanta ki babu uwar da zaki je ki mata kuka ta share miki hawaye sai kishiyar uwa kishiyar uwa ku sai dai ta dada kura miki wutan bala'i kishiyar balbalin bala'i ku rike iyayen kwano biyu ku yi haƙuri da su ku girmama su ku nemi aljanna ta hanyar su daman ba dole ne kowa ɗabi'arsa ya zama ɗaya ba Allah zai iya jarrabar ki da uwa mai fada da uwar da ba ta gane abu da wuri Allah zai iya jarrabar ki da uwa mai son duniya Allah zai iya jarrabar ki da uwa mai kaza wata yarinya ta zo tana ta mun kuka tana shisheka yanzu auren nan na kawo an kora na daɗa kawo mama ta ce bata yadda da shi ba na rasa me yake mun daɗi na ce duk wannan shisheka da kuka da kike yi kin kawo uwarki ta hana kin kawo uwarki ta hana soyayya ce da ƙauna ba ta son yadda ta fada cikin wahala amma ba lalle ne ki gane ba kuka yan matan zamani da girma ya kama ki soyayyar ce sai take rufe miki ido saurayi ya cancanta bai cancanta ba tunda dai yana bugo miki waya karfe ukun dare ya hana ki bacci ai shikenan kina ganin ba wanda zai hana ki aure shi kamar mutum ne an kawo masa abu mai daɗi a gabansa yana sha'awa ya ga yau yana tare da wannan abu yawancin 'yan mata yana da karatun da zan yi akan 'yan mata bana masu rawar kai akan harkar zaben saurayi da gigita akan saurayi da rudewa akan saurayi saboda ya yaudare ki ya sayi hankalinki ya ɗebe tunaninki kin ɗauke soyayyar da ta uwar da ta uban soyayyar uwa kin bawa saurayi soyayyar uba kin bawa saurayi soyayyar ƴan uwa kin a duniya ba wanda take gani in ba wannan saurayin nata ba shi kadai take gani jarababbiya fitinanniya sai an zo an yi auren ki zo ki kwashi kashinki a hannu ina jiye miki tsoron auren da zaki saba wa uwarki ki je ki bi wani namiji ina jiye miki tsoron wannan auren kuma ina miki jan kunne wallahi wannan auren bai fi albarka ba auren da aka ci mutuncin iyaye aka yi shi wallahi bai fi albarka ba auren da aka saba wa iyaye aka yi shi yan mata ku ji da ku nake bai fi albarka ba auren da aka raina hankalin iyaye aka yi shi aka yaudari iyaye aka yi shi aka nuna ra'ayin iyaye bai isa ba aka yi shi ga fili ga mai doki wallahi mama ba ta ganewa shi ma baba wallahi al'amarinsa duk ba fahimta yake yi ba eh ai yana turo miki kati ai ya sai miki iphone 13 ai ya sai miki waya ai ya kawo kayan azumi wataƙila ɗan luwaɗi ne wataƙila ɓarawo ne wataƙila mai auri saki ne wataƙila mai dukan mata ne wataƙila uwarsa ba ta da kirki wataƙila uwarsa ba za ta bari ki ji daɗin auren ba wataƙila wataƙila wataƙila ana gano miki matsalar da ke baki hango ta ba kwakwalwarki ƙarama ce ba ta da faɗi amma tun da kirjinki ya daga ke ma kina ganin kin kai matsayi ke ma yau budurwa ce ke ma kina al'ada ai daidai kike da uwarki wannan hanyar kowa ya bi ta wallahi wannan hanyar budurcin kowa ya bi ta duk wata tsohuwa ta bi ta wannan rawar kai na budurci kowa ya yi amma ki tambayi labarin me ya faru ne da aka yi kaza aka yi kaza sako ne gare ku ‘yan mata ku kula bana ina da sha'ani da ni da ku in Allah su da sai kun gama haɗuwa tsakiyar azumi zan yi duka da guduma zan zo ranar zan zo karatu in fasa kai amma ba mai zubar da jini ba Allah sa kuna gane ba da haka Allah ya ba mu albarkar biyayya ga iyaye Allah ya ba mu rahama ta da'a wa iyayenmu Allah ya ce wa bilwalidai ne isana idan girma ya kama ɗaya daga cikinsu baba ko mama suka girma tare da ke tare da kai ko dukansu to ba a musu tsawa ba a ce musu kash kamar yanzu in ce wannan malamin kash me yasa ka ajiye min wayata anan kash me yasa baka kafa kyamarar nan da wuri ba kamar yanzu in cewa matata ka me yasa baki kawo min ruwa da wuri ba ka har yanzu baki kawo min dibinin zan yi buɗe baki ba wannan matata ce zan iya gaya mata don ku na isa fada ko ban isa ba a fada in ji yawwa ku ce ka isa malam har da ƙari yawwa amma uwa fa ban isa ba wallahi ban kai ba ba a cewa uwa kash ba a cewa uwa don me kuma ko laifi ta yi maka ba za ka mata tsawa ba ba a mata tsaki dama da ke sai haƙuri hajiya tsufa ya kama ki ba a gaya wa uwa haka ba a ce wa uwa ba a ce wa uba ba na ce ba ban gaya muku ba ba a gaya wa iyaye haka kai ko da ta ruwan sanyi ne ba a gaya wa iyaye ce hajiya ban gaya miki cewa kar ku yi kaza ba to gashi abin da nake faɗa ba a gaya wa iyaye sai dai a ce to daman neman ba da shawara Allah shi ne shaida mun ba da shawara a bito amma dai ba a fahimce mu ba kin ga kin isar da saƙonki cikin me girmamawa wallahi hajiya wallahi malama babu abu mai ciwo irin ɗanka ya saba maka kowa ma ya maka ba daidai ba amma ɗanka ɗanka ya fandare maka ɗanka ya yi jayayya da kai ɗanka ya sa ka kuka ɗanka ya hana ka bacci ɗanka ya jefa ka tasku da bala'i babu ciwon da ya kai wannan amma yau 'ya'yan ga sunan in ba mu same su ba mu gigita idan ba mu haihu ba mu damu in an ɗauki ciki a ta addu'a Allah ya sa a sauke lafiya mace ce naƙuda ta kusa mutuwa kafa ɗaya na duniya kafa ɗaya na lahira duk wata mai ciki ce ta yawo da cikin nan riƙi-riƙi a kai ta asibiti a kashe kuɗi a yi menene duk wahalar da ta sha tana bulluko da ɗan nan ta manta da wannan wahalar gaba ɗaya sai ta ji ba abin da take so a duniya in ba shi ba kullum yana kirjinta ya hana ta bacci kuma tana son sa ya cije ta a nono cizo mai zafi amma kuma ta ce wayo ka cije ni sai a dada juya masa a bashi ɗayan kuma ya dada ciza kai yara suna sha'aninsu na ga wani jariri yana shagwaba na ce wayo lokaci ya ƙure na ai malam shagwaba tana jariri ba mai shagwaba ya more wa rayuwar duniya irin jariri ai kai rashin mutunci kuma a taimake ka uwarki ta miki haka ke yau wani sakayya kika mata a yau subhanallahu wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billahi la ilaha ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما الله ya ce wa qul lahumu qawlan karima ga ya musu zance mai karamci zance mai girma zance na mutunci zance na kimantawa a kankan da kai ga iyaye a shimfida musu fuka-fuki na rahama da tausayi da jin ƙai ana so mu rinka tausayin iyayenmu ana so mu rinka jin kan iyayenmu kuma ana so mu rinka yi musu addu'a rabbir hanhuma kama rabbayan sagira ya ubangiji ke musu rahama kama yadda suka rene ni ina dan karamin yaro Allah ka yi musu rahama Allah ka ji kan iyayenmu Allah ka gafarta musu Allah ya ce shine yafi kowa sanin abin da ke cikin zukatan rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabin ghafura wannan ayoyi duka suna cikin suratul isra'i ayata 23 zuwa ayata 25 na misalin annabawa da su ma masu biyayya ne ga iyayensu a matsayin misali annabin farko annabi haya annabi haya Allah ya yabe shi a cikin alkur'ani cewa mutum ne mai bin iyayensa mai biyayya da da'a wa iyayensa annabi haya Allah ya yabe shi alkur'ani bai zamanto mai girman kai wa iyaye ba bai zamanto mai saba wa iyaye ba Allah ya ce ya yi haya khudhil kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah وكان تقيا الله يجي وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا wannan gaba daya akan annabi Yahya ake cikin suratul Maryam ayat 12 zuwa ayat 14 Allah ya yabe shi yace ya Yahya ya annabi Yahya ka riki littafi da ƙarfi Allah ya ce mun ba shi hukunci yana yaro tun yana ƙarami kuma Allah tabaraka ta'ala ya tsare masa kimarsa da darajarsa duk da mutum ne mai girma da ɗaukaka da matsayi har ya kai matsayi irin na annabi amma Allah bai tabar da shi da saba iyaye ba don duk wanda ya saba wa iyaye tababbe ne tababbe a cikin mutane shine mai saba wa iyaye Allah ya yabe shi yace mai biyayya ne ga iyaye sannan kuma bai zama mai girman kai ba bai zama mai sabon Allah ba kin ji annabi na farko ga annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah tabaraka ta'ala ya ambaci Isa ya ce shi dan Maryamu ne shi bai da uba shi Isa shine mutumin da a duniya Allah ya halicce shi ba uba dan Allah ya nuna isarsa ya nuna girman mulkinsa da sarautarsa da buwayarsa da kambamarsa asali dan adam bai zai yi bai da uba ba dole mutum yana da uba to sai Allah ya halicce shi bai da uba amma yana da uwa waye ubansa babu shine amsar dan Allah ya nuna zai iya yi ne in an ga dama za a iya halittarsa da uban ma ba uwa Allah mai iko ne akan haka to ba ma annabi Isa ne kadai abin mamaki ba to ga annabi adam kan da Allah ma ya halice shi ba uwa ba uba in an tambaye ki waye baban annabi adam babu waye mahaifiyar annabi adam babu shi bai ma san uwa ba bai san uba ba shi kuma dan Allah ya nuna mana ashe mulkin nasa da isarsa ta kai mulkin da isarsa ta kai ya iya halittar mutum da uwa ba uba ya kuma iya halittar mutum babu uwar babu uba mu bi a hankali da lamarin Allah mu yi taka tsantsan da sha'anin ubangiji to wannan annabi isa bawan Allah ne shi ma Allah ya yabe shi mai biyayya ne ga mahaifiyarsa tsohuwarsa ita ce na na maryam duk wata maryam ɗin da kika ji a duniya ta biyo bayan mahaifiyar annabi isa kuma duk wata maryam da kika ji maryam ko merama ko maryamu ko duka dai ko mero dan ba irin yadda ba a murkuɗe sunan nan mero ba shi ba ne maryam shi ne da Maryamu duka ta biyo bayan wannan mahaifiyar annabi Isa. Allah ya ce ya faɗa da kansa, Kala inni Abdullah, atani alkitaba, wa ja'alani nabiyya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, wa ausani bis salati wa zakati ma dumtu hayya, wa barran bi walidati. ولم يجعلني جبارا شقيا أكان النبي يحيى الله يقول ولم يكن جبارا عصيا شي كما أكان النبي عيسى da kansa yace walam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya Allah yace zalika Isa ibn Maryam qawla al-haqq alladhi fihi yamtarun ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وانا دكا كان النبي إيساني عليه الصلاة والسلام Allah ya ce annabi Isa ya ce ni bawan Allah ne shi da kansa ya faɗa wannan raddi ne ga 'yan Kirista da suke cewa annabi Isa ɗan Allah ne a'a cewa inni Abdullahi da kansa ya ce ni bawan Allah ne da aka duk abin da za a yi na yabo ga annabi isa ko girmama shi to sai dai a ce bawan Allah ne annabi isa ba dan Allah ba ne raddi ne ga waɗanda suke cewa annabi isa shi ma Allah ne a'a cewa inni abdullah ni bawan Allah ne sunan annabi isa abdullah sannan kuma annabi ne Allah ya ba shi littafi kuma Allah ya tsare shi ya ce waje alani nabiya kuma annabi isa da kansu ya ce Allah ya sa ni ya zama mai albarka ko a hausa ai cewa ake Allah ya masa albarka Allah ya mana albarka Allah ya bamu albarka to shi annabi Isa da kansa yake yi wa Allah godiya ce waje alani mubarakan Allah ya sa ni na zama mai albarka duk inda nake sannan ya ce Allah ya mun wasiya da in yi sallah da in ba da zakka ma dumtu hayya matukar ina raye to me yasa kirista ba sa sallah ga annabi ya isa yesu almasihu ya ce ya kiristan duniya ku jiya sako gare ku yesu almasihu ya ce wa ausani bis salati Allah ya mini wasiya da rinka sallah me yasa kirista ba sa sallah me yasa kirista suna cewa suna bin annabi isa amma ba sa bin maganar annabi isa me yasa ba sa ba da zakka me yasa kirista zai tara kuɗi ba zai ba da zakka ba wa zakka annabi isa ya ce allah ya ce in ba da zakka ma dumtu hayya matukar ina raye to kun ga daga nan za mu gane cewa lallai suna kan kuskure kuma ba a daidai suke ba Allah gane da su muna tare amma ba su fahimci shari'a ba ba su fahimci musulunci ba muna sha'awa muna so muga kirista ya gane addini muna so muga muna tare da kirista ya musulunci yana sallah mu je masallaci tare da shi mu je wajen wa'azi tare da shi mu yi harkokinmu na duniya yau da gobe tare da shi yana sallah muna sallah muna so musulmi ba abokin faɗan kirista ba ne ba abokin gaba ba ne da za a zo da an gan shi a ce a yaƙe shi ko a kaza da shi da'awa muke muna kira ne a zo a gane wannan addini in dai da gaske ake annabi isa ake so abi in dai yesu almasihu nan da ake kira ana rufe ido ana kiransa to ga abin da ya ce ya ce Allah ya ce ne sallah to sai ku je ku yi sallah wani ya ce ai malam in sun je Jerusalem suna sallah in sun dawo gida ne ba sa yi duk kiristan da ya je ziyara Jerusalem cikin ziyarar da suke yi suna sallah irin tasu to me yasa kun dawo Najeriya ba ku yi me yasa kun koma Ghana ba ku yi me yasa kun koma kasashen ku ba ku yi ashe sallar tana da asali ashe dai wannan maganar da qur'ani ya faɗa din haka ne Allah ganar da su yace wa barran bi walidati annabi Isa ya ce ni mai biyayya ne ga iyayena duk kiristan kwarai inda yana bin annabi Isa ne to ya kamata a ganshi yana bin uwarsa da ubansa kuma ina tsammani ya kamata a cikin addinin kiristanci ma a samu haka ban karanta bible da yawa da yawa ba amma dai naga ya kamata irin waɗannan maganganu masu tsada da suka fito yesu almasihu ya faɗa to ya kamata kuma a cikin addinin ku akwai kirista ya bi uwarsa ya bi uban shi kuma hakan yake muna kyauta da to babu wata shari'a da za ta saba wannan tunani na bin iyaye ya ce ban zama mai girman kai kuma shaki dan wuta ba da haka mu addinin musulunci muna girmama annabi isa kuma dan aljanna ne annabi isa dan ya Allah ya ce wala mai ja'alni jabbaran shaqiya ba shaki bane shaki shine dan wuta da haka muna son annabi isa we are respecting annabi isa muna mutunta shi muna son sa muna kaunarsa sa mu a addininmu ya kamata kirista su gane a addinin musulunci duk musulmin da ya bude baki ya zagi yesu almasihu ya ridda a addinin musulunci duk musulmin da ya faɗi bakar magana ga yesu almasihu isa ɗan maryam ya ridda a addinin musulunci duk wanda ya ce bai yadda da yesu almasihu ba bai yadda da isa ɗan maryam ba ya bar musulunci ku duba adalci to amma mu me yasa kirista ba sa mana adalci ba su yadda da annabi muhammadu ba ku yi mana karamci mana mu ma ku yadda da namu da annabin kamar yadda muka yadda da naku amma su a wajensu annabi ƙarya ne shari'ar manzon Allah ba su yadda da ita ba shi kuma abin mamaki annabi mai rahama annabi mai tausayi annabi mai jin ƙai shi kuma ya yi umarni da a girmama annabi isa kai a girmama dukkan annabawa shi ya kawo ƙur'anin da ya ce la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambantawa tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah duk wani annabi mu a wajen mu ɗaya ne yana da matsayi yana da daraja a wajen Allah wannan shine hakikanin koyarwar addinin musulunci akan annabawa yanzu yahudawa suna da awar suna son annabi Musa shine nasu to mu ma musulmi annabin Musa namu ne kuma babban mutum ne annabi ya ambace shi qur'ani ya ambace shi abin mamaki ku duba yau fadan da yahudawa suke da musulunci da musulmai ku duba yau yakin da isra'ila take wa falastinawa tana kashe su saboda musulmi ne ku duba yau fadan da shugaban ƙasan amerika yake ta ƙoƙarin ƙullawa da musulmi yana so yaƙe su yaƙi falastinawa yaƙi 'yan afghanistan amma abin mamaki da ba yahuda yana da hankali babu wani annabi a cikin alkur'ani da allah ya ambace shi da yawa irin annabin musa da allah ku duba adalcin addinin musulunci ku duba karantarwar musulunci kyakkyawan karantarwa aya aya barkace da Allah ya yi ta kiran annabi Musa a cikin alkurani Musa Musa Musa wallahi yadda aka ambaci annabi Musa da yawa ba ambaci annabi Muhammadu ba wa sunan shi amma yau ku duba yadda faɗan da Yahudawa suke da addinin musulunci dukan ya mana yawa Kirista su faɗa da mu Yahudawa su faɗa da mu majusawa masu bautar rana a masu bautar wuta su fada da mu mu kuma gashi addininmu ya ce a girmama waɗannan annabawa gaba ɗaya duka wannan in kin hada abin da yake nuna lalle addinin musulunci addini ne na adalci shi ya tattaro ne gaba ɗaya a girmama wancan a mutunta wannan a kimanta wannan amma ya laita suna jin wa'azinmu ina ma da kirista zai tsaya ya saurari karatunmu da bayaninmu da zai mana adalci ya ji mu wataƙila ya tsinci wata kalma akwai wata baiwar Allah kirista ne ba musulma ba ne ta turo mana a wannan fejin namu na facebook ta ce ta daɗe ta ga malam baya karatu ta ce tana bibiyan mu ta ce duk wa'azin da ake a gabanta ake farawa a gabanta ake gama kuma amma ba musulma ba ne na ji daɗi na ce Allah sa ta musulunta haka wani shi ma kirista ne daga lagos yake shi kuma ya ce yadda nake bin karatun kamalan wasu musulmin ma ba sa bi wata magana ce na yi ya ga kamar na yi zafi a cikin magana sai kira ne yake rarrashi na ya ce in mala na yadda a cikin 'yan umu 'yan kirista akwai wannan masu wannan abun amma fa ba mu kaɗai mane ku ma musulmi masu sallah malam a cikin ku akwai masu yi wallahi ne kasan ya zuba min ruwan kankara nace nace o ga gaskiyar ka a cikin mu mu ma akwai amma wata illa lokacin da nake bayanin na fuskanci bangare ɗaya na yi ta magana a kai to daga nan ne na gane yace min ni ba musulmi bane ni kirista ne yace duk wa'azin da kake yi ina bibiyanka da kisan annabawa ina jin daɗi da tarihi da kake kawowa kuma ina ƙaruwa na kuma gyara halina da yawa daga cikin wazukan da kake da karatun da kuke na ce amma baka fara sallah ba yace da saura dai tukuna Allah ya ya fara sallah to wallahi suna nan da yawa to irin wannan a hankali a hankali aka ce wai a juri zuwa rafi dai ko wata ran a dan kurkurwa a sha Allah ya sa mu gane Allah ya ganar da mu kina wannan addinin namu yana nuna cewa yana girmama dukkan addinan nan addinin musulunci yana girmama kiristanci yana girmama annabin da kirista suke cewa annabin su ne kamar yadda yahudawa ƙur'ani ya yi ta magana a kansu da kuma da'awarsu na cewa suna bin annabi musa amma ko ɗaya allah bai taɓa sukan annabi musa ba ko ɗaya allah bai taɓa sukan annabi isa ba yanzu wannan bai sa da yahudawa da kirista su dama fura da nono da siga mai zaƙi su ba wa musulmi ya sha ba su ce zo mu zauna lafiya to amma wani lokacin ma malamansu a coci ba haka suke gaya musu ba mudin ma malamanmu wani lokacin akwai masu yin abubuwa wanda yake ba na daidai ba Allah shirya da mu duka gaba daya ya ce wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya amincin Allah ya tabbata gare ni in ji shi wa annabi Isa shi ke ba da labari akan shi ranar da aka haife ni da ranar da zan mutu da ranar da kuma za a tashe ni a raye kenan wannan yana nuna ina so ku gane wannan ayar yawma wulittu kenan annabi isa haifansa aka yi kenan ya kamata kirista su gane annabi isa fa maryam ce ta haife shi annabi isa fa ba faɗan allah ba ne yana fa da uwarsa fa wace ce uwarsa na na Maryam wa ya faɗa shi ya faɗa da kanshi wassalamu alayya yawma wulidtu to ya za a ce an haifi Allah inda annabi Isa Allah ne ko ɗan Allah ne to ya za a ce an haife shi kun gaba daidai bane wannan tunanin wa yawma amutu yace da ranar da zan mutu a'a to Allah kuma ya mutu ashe maganar da kirista suke cewa Isa Allah ne kenan ba Allah bane yan trinity Allah Allah Isa Allah Maryamu Allah laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha wadanda suka ce Allah ɗayan uku ne sun kafirta inji Qur'ani cikin suratul Maida to yaya in shi Allah ne ya zai ce wa yawma amutu ranar da zan mutu Daka mu musulmi mun yadda annabi Isa haifarsa aka yi. Mu musulmi mun yi imani annabi Isa zai mutu, amma yanzu bai mutu ba. Yanzu yana sama, kuma zai sauko a ƙarshen duniya. Allah ce wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida inji Qur'ani. وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ba soke annabi isa ba wannan gicciye cross din da ake da hoton cewa ya soke annabi isa an tsire shi Allah ce ba a kashe shi ba wa ma qataluhu wa ma salabuhu ba kuma tsire shi ba bal rafa'ahu Allahu ilaihi Allah ya dauke kai shi ne sama da haka annabi isa yana sama har yau din nan Allah ya masa jinkiri kuma zai zo a ƙarshen kiyama zai sauko manzo Allah ya faɗa annabi Isa zai zo cikin alaman tashin alkiyama zuwan annabi Isa annabi Isa shi zai kashe dujal dujal zai zo ba mu yadda dujal zai zo ba tunda mun aminta dujal zai zo to kuma annabi Isa shi shi zai zo ya kashe dujal duka wannan ya kamata a ce kirista abokanan zamanmu kirista ya kamata su gane wannan karatun su fahimci wannan bayanin walakin shubbiha lahum kamarsa ne kawai aka kawo musu amma ba ainihin annabi isan shi ainihinsa ne suka soke shi ba kuma ba shi suka kashe ba zai zo zai umarni da adalci shi annabi isa kuma abin mamaki idan ya zo shari'ar annabi muhammadu zai bi da Allah ku duba wani ikon Allah na mana kirista suna gane wannan bayani a ƙarshen kiyama a ƙarshen duniya idan annabi isa ya sauko ba da shari'arsa fa zai zo ba don a nuna muku annaba wannan duk ɗaya ne a wajen Allah zai zo ya jaddada shari'ar annabi Muhammadu ne kuma ya mutu akan haka to yanzu kai a matsayinka na kirista da kake faɗa da musulmi to annabin naka da kake da'awa ma a ƙarshen duniya ya zo ya bi annan muhammadin kai kuma baka bi annan muhammadin ba asara goma da ɗari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Isa dan Maryam zai zo kuma shi kansa manzon Allah cewa Isa dan Maryam da gana na Maryam ya ce da gana na Maryam kenan mu musulmi muna da aqidar cewa nan Musa haifarsa Isa haifarsa aka yi amma yana da uwa bai da uba Allah ya sa mu gani ina muku wannan bayani saboda akwai dalibai a cikin ku watakila a makarantar boko kuna zaune kuna tattaunawa da yan uwanku abokanan karatu ku musu bayani watakila makotanku suna zuwa coci a musu bayani watakila mun ci sa'a mu samu karuwa ya ce to wa yau ma'ubu asu hayya da ranar da za a tashe ni ina raye kin ga shi kansa ya ce Allah zai tashe shi a kiyama kenan shi ba Allah bane ubu asu hayya tashi na za a yi to ya za a ce yana Allah kuma a tashe shi ba zai yi ba duka wannan bayanai ne da suke nuna cewa ashe wannan bawan Allah ne ya tabbatar wa kansa zai ce inni abdullahi din nan a taniyar kitab da ƙarshe don a kori shakku Allah ya ce zalika isa bin maryam wancan fa bayanin da ake muku wannan mutumi shine fa isa dan maryam Allah din da kansa ya ce dan maryam ashe ba Allah bane shi ashe yana da uwa ita ta haife shi ita ta yi naƙudarsa واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جزء النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به بعيسى كينان قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي إن جاء نبي إيسى يوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم wannan gaba ɗaya ayoyin a cikin suratul maryam ne kissan na na maryam ne da yadda ta haifi annabi isa da maganar da annabi isa ya yi yana yaro karami yana cikin zanin goyo gobe in allah ya sa yadda karatunmu za mu tashi akan wannan fassara waɗannan ayoyi da bayanin darussa da suke ciki don mutane su gane waye isa ɗan maryam kuma waye na na maryam sannan meye alaƙar da allah ya ce annabi isa mai biyayya ne ga iyaye allah ya bamu biyayya ga iyayenmu allah ya bamu da'a ga iyayenmu allah ya sa mu gama da duniya lafiya wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh